أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka yau muna tara ga watan jimada ula hijira na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin littafin maulamu shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim in ya radiyallahu anhu lura da littafin nan na sharhi na lubbun lubbi muna cikin baituka da shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim in ya radiyallahu anhu yake cewa idza talibta matlaban azimta فضيره يدري وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتقزل شيخ الإسلام أتكين waɗannan baituka na cewa shi mutum idan yana neman abun nema ya rasa abin neman to Allah shi ya san cutar wannan abun kai baka sani ba a cikin bayanan da ake mana mai lubbun lubbi yana gaya mana cewar to matsalab abun neman ka shine abin da zaka nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to a cikin wannan tunda kana nema a wajen Allah to hanyar da za ka bi ka roki Allah ka nema a wajen Allah shine kai addu'a saboda haka a cikin matsalar naka akwai addu'a tunda akwai addu'a dole kai addu'a ka roki Allah akan bukatunka to ya za a yi kai addu'a sai kawo maka ayoyin alkur'ani da suke gwada yadda ake addu'a ya kawo maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke gwada yadda ake addu'a ya kawo maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin addu'a a ciki shine zamu tashi akan addu'ar nan dai da wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi du'a jannatul awliya akwai ta addu'a da ake ce mata jannatul awliya wato addu'a ne ta kariya ga waliyan Allah masoya Allah sayyidina Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu wannan addu'a ce wanda sayyidina Ja'far as-Sadiq yayi wa annabi Muhammadu ai wato yayi wajen roƙon Allah ya qara'u inda kurbatin wa shiddatin bismillahir rahmanir rahim allahumma ya uddati inda shiddati wa ya gausi inda kurbati ahrisni bi aynika allati la tanam waqfini bi ruknika alladhi la yuram warhamni bi qudratika alayya fala ahliku wa anta rajai اللهم إنك أكبر وأجل وأقدر مما أكاف وأحذر اللهم بك أدرأ في نهره وأستعيذ بك من شره yana daga cikin addu'an da sayyidina Jafaru Sadiq yake yi yana karanta yana karanta wannan addu'a ya qara'u indal qurbati wash shidda yana karanta wannan addu'a yayin bakin ciki da yayin cikin ya shiga cikin yanayi na tsanani wannan addu'a da yake yi ne addu'a take cewa addu'a tana cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allahumma ya uddati inda shiddati yace ya Allah ubangiji na wanda kai ne abun da na tanadar lokacin da na shiga cikin tsanani wa ya gauti inda kurbati kai ne mai taimako na lokacin da na shiga cikin bacin rai a harisni bi ainika allati la tanam ka kiyaye ni da idon kannan da baya bacci waqfini bi ruknika alladhi la yuram ka tsare ni da wato yanayin kannan da baya tsufa warhamni bi qudratika alayya Allah ka min rahama da ikonka a kaina fala ahliku kan halaka wa anta rajai kai kai ne wato abun abun wato burina Allahumma innaka akbar Allah kai ne mai girma wa ajal kai ne madaukaki wa akbar kai ne mai iko bimma akafu aka abin da nake tsoro wa ahzar da abin da nake taka tsantsai din sa Allahumma bika azra'u fi nahri Allah da kai ne nake tunkude dukkan wani lamarin da aka gulla wa astaizu bika min sharrihi da kai ne nake neman tsari da dukkan wani sharri Allahumma haruzni bi hurzi qudratika min kaydil a'da'i wa kallisni bi mannika an su'il qasdil ashqiya'i ashqiya'i wa a'udhu bika min qahril qahirin wa zulmiz zalimin wa kadu umara'ul hasidin wa ta'anil ashqiya'il mufsidin wa shamatatil ashra'il mudirrin walhamdulillahi rabbil alamin har yanzu a cikin addu'an da sai na Jafaru Sadiq yake yi yana cewa Allahumma haruzni bi hurzi qudratika ya Allah ka kiyaye ni da kiyayewan ikon ka min kaidil a'da'i daga wato kaidin makiya wa kallisni bi mannika an su'i qasdil ashqiyai ya Allah ka kebance ni wato da ni'imarka da baiwarka akan mummunan manufa na shikiyan mutane wa a'udhu bika min qahril qahirina Allah ina neman tsarinka daga rinjaye karfin masu karfi wa zulmin zalimin da zaluncin masu zalunci wa kaidi umara'il hasidin Allah ina neman tsarinka daga sharrin shugabanni masu hasada wa ta'anul ashqiya'il musirin ina neman tsarinka da wato jifa ko kuma suka na ashkiya wato shaqiyai masu barna wa shamatatil ashra'il mudirrin Allah yana neman tsarinka da wato farin ciki na masu sharri masu cutarwa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki to wannan addu'a da muka karanta addu'a ce da sayyidina Ja'faru Sadiq radiyallahu anhu yake karanta ta idan yana cikin bakin ciki ko yana cikin tsanani lokacin da ya fada cikin bakin ciki ko ya fada cikin tsanani wannan addu'a da yake karantawa ma'anan addu'an kuma shine yana cewa Allahumma ya uddati inda shiddati yace ya Allah wanda kai ne abun tanadi na lokacin da na fada cikin tsanani kai ne zaka iya fidda ni a cikin wannan tsananin da na fada a ciki zaka iya yaye shi ya zama kaman ma bai zo ba kaman ma bai same ni ba sannan kai ne mai taimako na yayin da na fada cikin bakin ciki to Allah ina neman ka tsare ni da idanunka nan da baya bacci Allah ina neman ka kare ni da yanayinka nan da baya tsufa Allah ina neman ka ji kaina da ikon kan nan kan na halaka kai ne wato burina Allah kai ne madaukaki kai ne kake sama da komai babu mai ikon da ya kai ka babu mai ikon ma sai kai sannan ina neman Allah ka tsare ni sannan yace Allah da kai ne nake tunkudar da dukkan wani makircin da aka kulla kuma da kai ne nake neman tsari to wannan wani yanki kenan na addu'a da sai na Jafaru Sari yake yi addu'a tana cewa bismillahir rahmanir rahim allahumma ya uddati inda shiddati wa ya gausi inda kurbati ahrisni bi aynika allati la tanamu waqfini bi ruknika alladhi la yuramu warhamni bi qudratika alayya fala ahliku wa anta raja'i allahumma innaka akbaru wa ajallu wa aqdar مما أكاف وأحذر اللهم بك أدرأ في نهره وأستعيذ بك من شره wannan addu'a ne da sai na Jafaru Sari yake karantawa idan yana cikin bakin ciki ko yana cikin tsanani in rayuwa ta masa tsanani ko kuma ya fada cikin bakin ciki yana karanta wannan addu'a yana ɗaya daga cikin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa shi ya ce maka iza talibta matlaban adinta idan kana neman abun nema to a cikin abun neman ka da addu'a to addu'an nan ka iya ne ai baka iya ba to ga irin addu'an da bayan Allah suka yi ga irin yanda suka roki Allah da shi kai ma sai ka dauka sai ka yi sai Allah ji roƙonka yanzu aka barka aka ce ka irgo irin wannan addu'a ina ga zai wahala ya samu aurenka to amma sun riga sun yi sun san Allah suna da kusanci da Allah tabaraka wataala to tunda sun yi kai kuma kai koyi a ciki kai ma kai kokari kana yi sannan yake cewa a cikin wata addu'a da yake yi, yace ya Allah ka kare ni da kariyarka akan dukkan kaidin makiya sannan Allah ka tsare ni wato da a ni'imarka akan mummunan manufa na shaqiyai sannan Allah ka kare ni da da ƙarfin masu ƙarfi ko ko zalunci masu zalunci ya Allah ka kare ni daga sharrin shugabanni masu hassada Allah ka kare ni daga suka irin na shaqiyai masu barna sannan ya Allah ka kare ni daga wato farin cikin makiya masu cutarwa wannan ita ma addu'a ce da yake karantawa tana cewa Allahumma harizni bi hurzi qudratika min kaydil a'da'i wa kallisni bi mannika an su'i qasdil ashqiya'i وأعوذ بك من قهر القاهرين وظلم الظالمين وكيد أمراء الحاصدين وطعن الأشقياء المفسدين وشماتة الأشراء المضرين والحمد لله رب العالمين ورنا أدوي ولاديو دوكانسو سينا جعفر الصادق رضي الله عنه ينا ينسو إذا يفاد أشكين صنني كو يفاد أشكين بقين شكي kai ma sai aka kawo maka su in kana cikin bakin ciki ko kana cikin tsanani to kai to kaga nan ya gama kawo mana addu'o'i nau'i guda uku za a ce. Addu'an da muka fara karantawa ayoyin Al'ur'ani ne, ya kawo, da shi wace in kana nema abin nema wajen Allah za ka nema, za ka roƙi Allah ne kuma addu'a za ka yi, to ga Al'ur'ani yadda Allah ya faɗi yadda ake roƙonsa, shi ne nau'i na farko. Bayan an gama su, sai a kawo addu'o'in da wato annabawan Allah suka yi yadda Ƙur'ani ya hakaito. annabi kaza abu kaza ya same shi ya ce rabbana kaza kaza annabi kaza abu kaza ya same shi ya ce rabbana haka bayan an gama kawo wannan sai aka kawo addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan an kawo wannan sai aka kawo addu'o'in da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji ya tabbatar musu karatun da muka yi kenan wanda ya wuce yace eh lalle wannan duwan da ya roki Allah da irin waɗannan sunaye Allah zai amsa masa ya kawo mana su bayan ya kawo wannan sai kawo addu'o'in da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi wanda su suka kirkira ba wai a gaban annabi suka yi ba shine yanzu muka karanta na karshen su addu'an sai na Jafaru Sadiq radiyallahu anhu to bayan nan kuma yanzu zai shiga mana addu'an da waliyan Allah suke yi mun faɗa cewa waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su waliyan Allah ne bayan su sai Allah kuma ya sake yake zaba wanda ya ga dama a cikin mutane wanda ya dage ya mai da hankali cikin bautar Allah ya ƙara da nafilfili sai Allah zaɓe shi zama waliyin Allah to sai ya kawo mana a addu'o'in da Maulana Musheku Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu yake yi yanzu shine zamu karanta addu'o'in da Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake yi kai ma idan kana da bukatu to gashi za a baka in kana nema a wajen Allah tabaraka ta'ala to ga irin roƙon Allah da Shehu Tijjani radiyallahu anhu yake yi kai ma sai kai koyi a ciki ka roƙi Allah da irin waɗannan lafuza ah yace mana min da'awatul jalala yana daga cikin addu'o'i wato na neman daukaka li maulana al-imam Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu anhu wanda jagoran mu limamin mu shekin mu Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu anhu yake karantawa mun san dai wane ne Sheikh Tijjani radiyallahu anhu a Shehu Tijjani jiga annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya azurta shi ya bashi dariqa ya kabi dariqan hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana ita mu dauka mu samu hanyar tsarkake zuciyarmu zuwa tafiya zuwa ga fadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin baitukan da za a karanta za a zo inda za a yi bayanin wane ne Shehu Tijjani radiyallahu anhu sai ya ce mana ga irin addu'ar da Shehu Tijjani yake radiyallahu anhu addu'a ne ta wato nuna ɗaukaka na Allah tabaraka ta'ala duk girma yana wajen Allah tabaraka ta'ala to ka san idan za ka roƙi mutum mutum haka kawai ma ba kowa ba idan ka san shi ina ga za ka fi sanin hanyar da za ka bi ka roƙe shi in ka san shi in ka san shi in baka san shi ba ina ga roƙon nan ba zai samu ba yadda ake so karshe ma sai dai ka samu wani gefe Allah me sunan alajin nan me sunan sare a gaya maka ko a gaya maka a ce ai shine wane shine wane shine wane shine wane oh haka yake eh to sai ka tashi sai ka zaga kuma ka je sai ka faɗi abin da zaka faɗa sai ya ji mutum ma kenan to balle Allah tabaraka wa ta'ala in zaka roke shi baka san shi ba me zaka faɗa to me zaka faɗa a cikin roƙonka to saboda haka bayin Allah waliyan Allah sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san Allah tunda suka san Allah sun san irin lafuzan da za a roki Allah da su to saboda haka shi mu sha mutu jari sallallahu anhu shine katumul awliyai shine cikamakon waliyai babu wani waliyi da za a yi mai tsarika ban shi mutu jari radiyallahu anhu to saboda haka kaga a cikin tafiya a cikin sanin Allah tabaraka ta'ala in ka zo inda shehu tijani yake radiyallahu anhu ka zo inda ake nema kenan nan ne ma ƙarshen wurin tafiya saboda ka duk waliyin da za a yi a duniya sai dai zama mabi shehu tijani radiyallahu anhu amma ba zai zama waliyi mai dariƙa ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama khatumul anbiya'i haka shehu tijani ya zama khatumul awliya ba za a samu wani waliyi mai dariƙa ba shehu tijani ba radiyallahu anhu to saboda haka din sai aka baka cewar gashi irin cikin addu'o'in da shehu tijani radiyallahu anhu yake yi idan zai roki Allah tabaraka wa ta'ala inda shehu islam ya ce maka idza talibta matlaban adinta idan kana neman abun nema to abun neman ka hadda addu'a a ciki to in zaka roƙa wa zaka roƙa Allah zaka roƙa da wani baki da bakin ka to yaya ake roƙon sa to shine ake baka yanzu ana aka ce maka to ga yanda shoti jani radiyallahu anhu yake yi idan zai roƙi Allah shehu mu shoti jani radiyallahu anhu yana cewa ilahi hadha zulli zahirun bayna yadayka bayna yadayka wa hadha hali la yakfa alayka minka atlubu alwaslu ilayka وبك أستضل فهدني بنورك إليك وأقمني بسرك عبوديتي بين يديك أسألك بكفي خفى لطفك بلطيف لطيف صنعك بجميل جميل سترك بعظيم عظيم قدرتك بسر سر أسرار قدرتك بمكنون مكنون غيبك تحسنت تحسنت باسمك تشفعت بمحمد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم wannan wani bangare ɗaya kenan sai mu shautu jani radiyallahu anhu yana cewa ilahi ya ubangiji na haza zulli wannan shine kasawa ta zahirun baina yadaika wanda yana bayyane a gaban ka ka gani kaga irin kasawa ta wa haza hali wannan shine halin da nake ciki la yakfa alayka ba abin da yake buya gare ka minka atlibul wasl ilayka daga kai ne nake neman saduwa zuwa a gare ka wa bika astadillu kuma kai ne nake nema a wurinka na kafa hujja da kai fahdini bi nurika ilayka ya Allah ka shiryar da ni da haskenka zuwa gare ka wa qimni bi sirki ubudiyyatika bi sirki bi sirki al-ubudiyyati bayna yadayka ya Allah ka tsaida ni da gaskata bauta maka a gaba da kai as'aluka ina roƙonka bi kufi kufi lutfika da buyan buyan tausasawanka bi latifi latifi sun'ika ya Allah ina roƙonka da tausasawan tausasawan abinda kai kai shi abinda ka sana'anta bi jamili jamili satrika ya Allah ina neman ina roƙonka da kyawun kyawun abin da ka boye bi azimi azimi kudratika Allah ina roƙonka da girma girma irin girmanka bi sirri sirri asrari kudratika ya Allah ina roƙonka da sirri na sirrin sirrorin ikonka bi maknuni maknuni gaibika ya Allah ina roƙonka da abin da ka ɓoye wanda ba zai iya ganuwa ba a cikin gaibunka, ta hassantu bismika, ya Allah na yi katanga da sunanka, ta shafa'atu bi Muhammadin Rasulika sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, na nemi ceto da annabinka manzanka annabi Muhammadu siya da mace Allah su tabbata gare shi. Wannan wani yanki ne da shau mu shau tijani radiyallahu anhu. in zai roki Allah yake karantawa addu'a tana cewa ilahi hadha zulli zahirun bayna yadayka to tijani zai roki Allah abin da yake cewa shine ya ubangiji na ga kaskanci na ya bayyana a gare ka ni ba komi bane ni ba kowa bane ga kaskanci na ma ya bayyana a gare ka na kasa ban iya komai ba zan iya komai ba sannan ga hali na halin da nake cikin nan baya kuya a gare ka ya Allah kafi kowa ma sanin halin da nake ciki saboda haka da kai ne nake neman saduwa zuwa gare ka kuma da kai ne nake neman hanyar da zan samu na je zuwa gare ka ya Allah ka shi yadda ni da hasken kan nan sannan Allah ka tsaye da ni cikin gaskata bauta maka da nake yi a gabanka ina bauta maka a gabanka nake bautan kana gani to Allah ka gaskata bautan da nake ta zama gaskiya Allah ina roƙonka da abin da ya ɓuya ɓuya irin na na lubufinka abin da ka ɓoye shi wanda ba wanda yake gani sai kai ka san shi ba wanda zai iya gane ba to ko da abin ya kai ya ne cikin karkanci Allah ina roƙonka da Allah ka karbi lamarin nan nawa abin da na sana'anta kowane iri ne komin ya yake sana Allah ina roƙonka ka karbi wannan addu'an da nake yi da kyawun kyawun abin da ka ɓoye abin da ka ɓoye shi baka bayyana shi jama'a sun gane ba sannan ina roƙonka da girma girma irin girma irin naka wanda ba wanda ya san irin wannan girman sai kai ina roƙonka da sirri sirrin wato da ka ɓoye cikin ikonka ina roƙonka da abin da ka wato ka yi shi a cikin gaibunka wanda ba wanda yake gane shi sai kai yace Allah na yi katanga da sunanka ina neman ceto da suna annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaji irin kalaman da Shehu Tijani radiyallahu anhu yake yi cikin wata addu'a da yake yi har yanzu ya kawo mana irin addu'an da Shehu Tijani yake yi yace Allahumma juzbini ilaika ya sayyidi wa ya maulaya warzuqni al-fanaa fika ginan wala taj'alni mabtunan bi nafsi mahjuban bi hissi wa sunni fil qawli wal fi'l a yace mana cikin addu'o'in da Maulana Mushawa mutum Jani radiyallahu anhu yake yi yana cewa Allahumma jizibni ilaika ya Allah ka jani zuwa gare ka ya Allah ka jani zuwa gare ka ya sayyidi ya shugabana wa ya maulaya ya mai wato mai jintar lamarina warzuqni alfana fika ginan ya Allah ka azurta ni da karewa a cikin ka ya zama wadata a gare ni wala taj'alni maftunan bi nafsi ya Allah karka sanya ni na fitinu da kaina mahjuban bi hissi ya Allah karka sa na rufu da abin da nake gani wa sunni fil qawli wal fi'l ya Allah ka kare ni a cikin abin da zan faɗa da abin da zan aikata wannan ma kaga addu'a ce da Maulana Shehu Tijani da yake karanta ta a ciki yana cewa Allahumma juzubni ilaika ya Allah ka ja ni zuwa gare ka ka san kamar yadda muka sani akwai hali na jazba jazba shine a jaka a jaka a kai ka wurin da idan a haka ne kana zaune ba za ka je ba ba zai yi kai so wannan wajen ba to a jaka a kai ka wannan wajen kuma a lokacin aka jaka aka kai ka to ba mamaki bane kuma yanayinka ya canja halinka ya canja saboda ka shiga wani yanayin da ba naka bane yanzu ka iso shi to saboda haka dole sai ka yi jazbu me ma'anar jazba sai ka yi hauka kenan sai ka dan haukace a lokacin kafin ka dawo cikin hayyacinka abun ba shi ne nisa yana kusa ba sai an kai shi nesa ba yanzu kai ne misali baka da lafiya sai aka baka magani aka ce ka sha guda kaza an baka adadi ai ko an baka adadi wannan ka sha daya da safe daya da rana daya ina baka lafiya to ka sha mana duka kawai me yasa za za mu ka iyaka ce da safe da rana da me kaga akwai iyaka ko akwai inda ake so ka tsaya iya nan to sai a je Allah ya kiyaye ba fata yake ba an baka maganunukan an baka lokacin shan su da komai sai ka ce kai ba za ka iya jiran wannan abin kai ta tafiya a haka ba saboda haka bari kawai ka ɗauke su gaba ɗaya kawai ka shanye sai ka ɗebe su sai ka shanye ina ga kowa zai iya ganewa anan ba mu mamaki bane a ji kana wasu maganganun da za su baka yin su sai ga kana wani tsugunuwa a gefe wanda za baka taba yi ba ga kana wani abu da haka a ce wani kan ya same shi ne kan wani fa ya tabu ba me ya jawo ya ja ya ya ya ya sha abin da ya fi kokon karfin kwakwalwansa ko saboda haka ya jawo sai ta kai shi wani yanayin da bai san wannan yanayin ba saboda haka ba zai iya karba ba amma wanda ya shafa shan kwaya kullum dan kwaya ne wataƙila da idan yana shan kwalba ɗaya ne ya ishe shi ya bugu za a dawo kai in ka sha rabin kwalba sai ka tamma gaji a wuri shi kuma sai ya sha kwalba biyu ma bai motsa ba ya ce har yanzu ma ko ba ga bane ya ce har yanzu ma bai ji ba shi har yanzu ma ba ta kai ba sai a dawo yana magana cewar shi yanzu in bai sha kwalba uku ko sama da kwalba uku ma ba zai ji a jikinsa ma ba zai kaɗu ba kuma wannan wannan ya zahiri ne ko ana gani ko to a tafiya cikin Allah ma haka ne ai idan zaka tafi wajen Allah ma haka ne lissafi yake wato ma'ana yanzu idan aka baka wurdan da kake yi na kwayoyin ka kenan sune kwayoyin naka da kake sha to ba mu mamaki bane za a baka wani dutse mai dan dumi in ka ja shi sai yanayin sai ya sai ya sauya sai aga ka canja ba yadda kake da ba yanda muka muka yi magana na maganin nan dai to haka zaka dawo amma ran da aka ce ka karbi wannan din nan ruhin ka ya karbi wannan maganin da aka baka sai ka dawo sai ka zauna lafiya lau ka yi wuridan ka ja su kuma ba abin da zai same ka saboda me yanzu ruhin zai iya dauka yanda muka yi magana na mai magani to shine sai shi tijari da lamu yake cewa ya Allah ka ja ni zuwa gare ka kai jazba na ka ja ni ka kai ni wajen da kake ya Allah to saboda haka kaga ma'ana wani abu ne za a yi wanda zai yi mutum a jashi a kai shi wurin kuma ya kashe wajen nan dole zai zai dan yi haka mana tukunna kafin ya dawo dai sai ya sai daidaita kashe tijani da lanu yake bana haka sannan yace warzuqun fana fika ginan yace ya Allah ka azurta ni da karewa a cikin ka ya zama shine wadatata kaga mulum shehu tijani radiyallahu anhu ana maganan sanin Allah ai duk wanda yake so san Allah sai ya biyo ta mu shautu jani radiyallahu anhu to amma kaga shautu jani a cikin addu'ar sa yana faɗa maka yana cewa Allah ya azurta shi da karewa cikin Allah tabaraka ta'ala shautu jani ba radiyallahu anhu kaga wannan ana gaya maka cewar ashe kullun kana neman madadi kenan kullun kana neman samun karuwa kuma wannan idan Allah ya azurta ka kai fana'i cikin Allah tabaraka wataala to zaka rayu lafiya kalau fana'i shine karewa ka kare cikin abu shi dan adam ai kararre ne duk inda yake dan adam a kare yake kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk abin da kake ganin sa a duniyan nan sunansa me sunansa ƙararre ba abin da zai zama madawwamin da koyaushe yana nan sai zatin Allah tabaraka wa ta'ala to kai da kai fa nayi cikin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya azurta ka da karewa cikin Allah tabaraka wa ta'ala to da mun baka ganin waɗannan ƙararru baka ganin waɗannan ƙararru kai Allah tabaraka wa ta'ala ne a gaban ka ba waɗannan ƙararrun bane to idan baka samu fana'i ba shine sai ka dawo kana ganin Allah yana yi su ma suna yi wani ma zai yi wani yana yi wani yana yi to kaga kana ganin su kenan su ma za su iya maka wani abu ko su fitar da kai to shine shautu jani ke roƙon Allah ya ya azurta shi da karewa cikin zatin Allah tabaraka wataala ya zama ya wadatu da Allah tabaraka wataala baya ganin wani zai iya yin wani abu ko waye shi wannan matsayi cikin babin nan idan Allah ya kawo ka nan wurin ka samu ta fara tafiya kenan cikin shanin Allah tabaraka ta'ala lokacin da ka karar da komai ka rike Allah tabaraka ta'ala sai zama wadatuwa kana wadatuwa da Allah ne tabaraka ta'ala sanan shi tijani radiyallahu anhu yake cewa wala taj'alni maftunan bi nafsi ya Allah karka sanya ni na fitunu da kaina kaga shi tijani amma yake ga radiyallahu anhu karka sanya ni na fitunu da kaina idan mutum ya samu karewa cikin zatin Allah tabaraka ta'ala ba zai ga kansa ba ma balle ya gane cewa shi wani ne shi kaza ne shi kaza ne ta kaza kaza kaza shi shi shi ne ba zai shi shi shi ba ba zai shi komai bane ba zai fitinu da kansa ba amma za ka samu mutum batun jiya ne dan faila ne amma kansa ne yake ta maganar kuma yana ta maganar kayansa kullum ni an min kaza ni kaza ni kaza ni kaza subhanallah aiki ya lalace inda ake so ka je baka kama ba kama hanya ba tunda kai zatin ka ne da me ka tukunna zati din ka kake gai Shehu Tijani ya ce ya Allah kar ka jarrabe ni da ganin kaina ko a shari'ance ba haƙiƙa ba musulunci ya hana ka ganin kai a gidan shari'a ba ni na yi kaza ni na yi kaza a shari'ance ka yi wa zaki yakin ya karbu ne bai karbu ba to balle a cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka fitina da kanka ka ce kai kaza kai kaza kai kaza aiki ya lalace kenan sannan ya Allah karka sanya ni na zama mahajuban bi hissi Allah karka sanya ni na zama wato na samu hijabi da hissan halin da nake gani na zahiri kar wani ya zama yin hijabi wajen samun sanin ka ya Allah wato abubuwan zahiri su mantar da ni kai kawai abin da nake gani a zahirin nan shi ya dame ni ya Allah karka mun haka ya Allah Allah karka jarrabe ni da haka Shehu Tijani yake fada sannan mulum Shehu Tijani yake cewa wa asimni fil qawli wal fi'l ya Allah ka kiyaye ni cikin fadi na da cikin aiki na ya zama duk abin da zan fada na fadi abin da Allah yake so duk aikin da zan aikata na aikata aikin da Allah yake so idan ka samu tafiya cikin Allah tabaraka wa ta'ala ba yadda za a yi kai abin da ba Allah ne yake a yi ba ba za ka yi ba kai ba yadda za a yi kai ko magana ne in dai bakin ka zai faɗa to abin da zai yarda da Allah ne kawai za ka ba ko aiki ne aga kana yi to Allah ne yake son wannan aiki shi za ka yi yanzu saboda kai ba wai kulliyat naka gaba daya ba wani abu naka kai komai na Allah ne ba naka bane to ba a baki bane a aikace ne da bakinka da aikinka duka abinda zaka yi cikin yardan Allah zaka yi shi ashe wanda zai kare cikin Allah tabaraka ta'ala ya dawo yana aikata sarransa to ya kare cikin sarransa ne ba cikin Allah kare cikin cikin sarransa ya kare ba cikin Allah ba in ya kare cikin Allah tabaraka ta'ala ba zai ga kansa ba ma balle ya ji kansa ne ya ji ga abin da kan yake so yayi wa kan ba zai yi ba to kaga anan saboda haka idan mutum Allah ya azurta shi da karewa cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama baya ganin kansa cikin abin da yake yi to ba zai taba yin mummunan aiki ba kowane iri duk abin da kaga yayi to Allah ne yake son wannan amma haka Allah ya ce shine yayi fana cikin Allah tabaraka ta'ala duk abin da kaga ya fada to haka Allah yake so a fada sai ka ji ya fade shi amma in kaga ba haka ba to yayi fana'i ne cikin sarransa kawai inda sarransa yake sai yayi fana'i a nan yayi yadda sarransa yake so ya yana botan nafsunsa ne ba botan Allah yake yi ba to wannan ita ma addu'a ce da shi tijani yake yi addu'ar da ita ce Allahumma jizni ilayka ya sayyidi wa ya maulaya warzuqni al-fana'a fika ginan ولا تجعلني مفتونا بنفسي معجوبا بحسي واعصمني في القول والفعل har yanzu yace cikin addu'an da Shehu Tijani yake yi Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu yana cewa Allahumma ya man kasa qulubal arifina min nuril uluhiyyati falam tastati'il malaikata raf'u ru'usihim min sadwatil jabarutiyyah ya man qala fi muhkami kitabihi al-aziz wa kalimatihi al-azaliyyah ادعوني استجب لكم اللهم اللهم استجب لنا ما ذكرنا وما نسينا استجب لنا دعاءنا فضلا منك امين امين يا من يقول لشيء كن فيكون تو مولانا شوتيجاني رضي الله عنه cikin addu'ar da yake yi wannan fa addu'a ce guda ɗaya har yanzu muke ta karanta mu ma karanta ta mu guda ɗaya ce wannan ya dauko mana kawai har yanzu bata kare ba yake cewa shi tijani yana yi a cikin addu'an nan yana cewa Allahumma ya man kasa qulubal arifina ya Allah wanda shine yayi ya rufe wato ya sanya sutura wa zuciyar masana Allah min nuril uluhiyya ya sanya musu sutura na sanin Allah da hasken uluhiyya na Allah tabaraka ta'ala falam tastati'il mala'ikatu rafu ru'usihim har ya zama mala'iku ba za su iya daga kawunan su ba min sadwatil jabrutiyya saboda girman jabarutun Allah tabaraka ta'ala ya man qala fi muhkami kitabihi ya wanda yake fada a cikin littafin sannan mai hikima al-aziz mabuwayi wa kalimati al-azaliyya a cikin kalmomin sannan wanda suna nan ba sa kaucewa kowane lokaci tun azal ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku Allahumma astajib lana ma zakarna Allah ka amsa mana abin da muka ambata wa ma nisina da abin da muka manta istajib lana du'a'ana ya Allah ka amsa mana addu'an mu fadlan minka falala ne daga gare ka in ka ga dama ka amsa mana amin amin Allah ka amsa Allah ka amsa ya man yaqulu lays li shay'in kun fayakun ya wanda yake cewa abu ka kasance sai ya kasance daga nan shi jani radiyallahu anhu sai kawo ayan alqur'ani ayar ita ce Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت نبينا الله أن ترفع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تفعل بنا يا رب العالمين ما أنت له إنك أنت أهل التقى وأهل المغفرة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد محمد كثيرا إلى يوم الدين wannan duka shine addu'a da Shehu Tijani yake guda daya to anan malamu Shehu Tijani radiyallahu anhu ya ce Allahumma ya man kasa qulubul arifina ya ubangiji wanda shine ya sanya wato yayi hija ya sanya kaya wa zuciyan masana Allah da nurul uluhiyya da hasken Allah tabaraka wa ta'ala a su duk wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya masa sutura ne da haskensa Allah ya masa sutura ne da haskensa ya samu sanin Allah cikin hasken Allah tabaraka wa ta'ala Ah, kamar yadda muka sani shi wannan magana da ake yanzu wannan ayat da aka kawo a gaba na cewa Allahu nuru samawati wal ardi nan za ta fitar mana da karatun fili yadda magana take shi wanda yana masanin Allah to cikin komai yana shuhudin Allah tabaraka wata'ala ne a cikin dukkan yanayin da yake ciki kowane iri ne saboda haka sai Allah ya masa ya masa ya masa ya rufe shi ya masa sutura ya sanya masa duk abin da zai gani zai ga nuru ilahiyya ne cikin abin da yake gani kowanne a cikin zuciyarsa tun da daman ai ai ba ba idanu bane yake kallon ba gani idanu kan ba shi yake nema ba kallon zuciya shine abin da ake nema fa innaha la ta'mal basar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai ana rufe idanuwa bane ba in idanu ya ruhu ba shi yake magana ba idan zuciya shine yake magana saboda haka mala'iku ma ba su da iko su daga kansu su kalli matsayin da bayan Allah nan suke idan suka hawo maqamul jabarut maqamatun suna nan insha Allah zamu karanta su ina ga ko a zama na gaba mu ji cewar daman kasan gida gida ne shani yadda yake tafiya akwai hahutu akwai lahutu akwai jabarutu akwai malakutu akwai nasutu to waɗannan gidajen kowanne da irin yadda yake samun sanin Allah tabaraka wataala a ciki kuma akwai gidan da yake akwai gidan da yake a wani gida yake a wani matsayi yake to duk da insha Allah zamu ji yaya abin yake akwai hahutu shine huyatu zati kenan lokacin da Allah yake cikin zatin sa shine shehu mushe Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa alhamdulillahi allazi taqaddasa fi raybil hahut kaga fi ghaibul hahut lokacin Allah yana cikin hahutun sa ba ma wanda ya san Allah wannan wajen gabaki daya shine kul huwa kenan zamu karanta insha Allah idan muka zo karatu na gaba a jiya ya waɗannan gidajen suke yanzu dai ana gaya mana cewar idan Allah ya riga yayi ya lullube bayansa masana Allah da saninsa to mala'iku ma da suke maka suke gidan jabarutu ba sa iya daga kansu su kalle su sun riga sun wuce duk da suna gida ɗaya kuma a wajen ko kuma suna ƙasa da su wanda Allah tabaraka ta'ala ne yake faɗa a cikin littafin sa cewar ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku sai shehu tijani ke cewa ya Allah mun roƙe ka abin da muka ambata da abin da muka manta ya Allah ka amsa mana falala daga gare ka Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana ya wanda idan yace abu ya kasance zai kasance to wannan shine daga nan sai shehu tijani ya kawo mana wannan aya ta Allahu nuru samawati wal ardh wannan aya insha Allah akan ta zamu tashi in mun sake zama karatun da za a yi akan ta zamu ji menene Allahu nuru samawati wal ard da yake cewa Allah ne hasken sama da ƙasa wanda yake jin cewar menene dariƙa menene faila ya je ya duba Qur'ani in ya duba Qur'ani zai ga dariƙa zai ga faila a ciki kuru kuru idan yana da idon gani amma yana da idon da zai kalla to zai gani a ciki wannan ayar da aka kawo mana na cewar Allahu nuru samawati wal ardh nan tana magana ne cikin tafiya a cikin sanin Allah tabaraka ta'ala tana tafiya cikin sanin Allah tabaraka ta'ala gashi nan haƙiƙan ne muraran gashi nan a ciki yadda sha'anin Allah yake duka gashi nan a cikin ayoyin mulan mushe mushe tsara sun buci da zanu yana cewa idan ka karanta Allah nuru samawati wal ard in ka karanta qul huwallahu kuma ita qul huwallahu ta hade komai cikin sanin Allah ma saboda haka idan aka taho ana tafiya an yi bayanin dariqa a zo ayi bayanin kuma sanin Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'rifa duk gashi nan a cikin alqur'ani mai girma to amma ka san karatu yadda shi yake bala ne radiyallahu anhu kowa da yadda yake karantawa da yadda yake fahimta kowa da yadda yake karantawa karatun guda ɗaya ne amma yanda wannan zai karanta shi daban yanda wannan zai karanta shi daban kuma karatun shi ɗaya ne shi yana faɗa ya ce kamar mutum ne ya zo ga an rubuta idan aka rubuta abu hajiya uwa ki zo hajiya uwa ki zo wani ya zo karanta zai ce hajiya uwa ki zo kaga ya yi zagi kenan ko amma rubutun da ɗaya ne ai in za ka rubuta ba zai bambanta ba malam uba ka zo malam uba ka zo ce yana faɗa radiyallahu anhu kaga anan in ka zo karantawa kai sai ka ce malam uba ka zo wannan kuma wani wani kuma yau sai ce malam uba ka ka zo kaga ya zage shi yayi zagi to saboda haka karatu guda ɗaya ne amma kowa da yadda yake karanta nasa na duba ma tafsirai akan wannan ayan wallahi sai kaga ana ta ana ta kokari wallahi ba za a yi fassarar eh ba za a fassara abu sosai yadda yake ba sai kaga wasu malaman Allah saka musu sun yi kokari amma sai kaga sun yi haka sun yi haka kawai sun wuce kawai ba za su ba za su faɗi yadda abin yake ba saboda idan suka bayyana da yawa za ta ta wannan dariga kuke yi wannan ai faila kuke yi wannan ai kuna faɗin abin da shotu jani da shebran suka kawo ne to sai kaga an yi haka an yi haka ko a ce Allahu a'lamu kawai anan tattare dai kar a gane menene ake nufi to saboda haka insha Allah zamu dakata anan idan muka dawo dai zamu ji menene wannan ayan ta kunsa abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan su abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka nasa masu albarka muna cikin baitin nan dai da shehu yake cewa idza talibta matlaban adimta fa zairuhu yadri wa ma daraita muna kan matsalab din har yanzu me zaka nema to in zaka nema addu'a ne zaka yi to gashi nan yau dai mun karanta maka addu'o'in da Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu yake yi kai kuma sai ka kama kai ma kai ta kokari cikin kayan Shehu Tijani radiyallahu anhu Shehu Tijani shi ya san me zaka gaya wa Allah ka roke shi da shi saboda haka shine khatimul auliya wanda idan ba wani kofa na sanin Allah da za a bi sai ta Shehu Tijani to ga kayan Shehu Tijani an baka in kana da roko a wajen Allah dage da wannan addu'o'in kai ta yin su Allah ya amsa mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayyukan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin fatil ma'ul wa khatimul lima sabaq nasun haqqu bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum